صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا نوى بوتا شنو اللي ترى نبو قوتا شوال hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin daidai ne gaskiya yau juma'a ce jiya ne ishirin da tara yau kuma talatin ga dai mu da muka yi sallah a ranar alhamis yau talatin muke ba mamaki yau ma ɗaya ga wata ne. Ko, haka ne mai, ishirin da tara jiya an diba shi. Waye sani da ka san ba a damu waye. Tunda ba wani abu da za a yi ba damu ba an gan shi ba an gan shi ba. Wanda ya dace da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida. muna ci gaba da yin karatu tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hajj mun tsaya daidai aya ta 46 yau za mu tashi kan aya ta 47 Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil adabi wa lan yukhlifa Allah wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka kuma suna neman gaugawarka bil azab da azaba walan yukhlifa Allah wa'da Allah ta'ala bai saba alƙawari wa inna yawman kuma lalle wani ne inda rabbika a wurin Allah mahaliccinka ka alfi sanatin kamar shekara dubu yake mimma ta'uddun daga kidaye shekarun da kuke kilgon shekarun da muke wata rana wurin Allah rana ce guda ɗaya shi a wurin Allah rana ce amma a wurin mu ta kai shekara dubu ma'ana Allah mai girma da ɗaukaka yana ba mu labari cewa waɗannan mutanen naka waɗanda suka karyata ka suna neman ka zo masu da azaba da sauri me yasa suke neman ka zo masa azaba da sauri saboda jahilcin saboda taurin kansu saboda kuma sanya gajiyawa ga Allah subhanahu wataala wai dan su nuna gajiyawan Allah dan su nuna sun gagara Allah sun nemi wani abu Allah ya gaza yi kaga wannan ai jahilci ne zalunci ne rishin sanin wane ne Allah wa ma qadarullah haqqa qadri ba su san wane ne Allah ba Allah ba, wanda wurin shi kun fa yakunu komi yake, kun fa yakunu, nan take, baka ji bahaushe ya ce ba dare dai Allah kan yi bature. Mana dare dai sai Allah ta ya juya kai mai da ka wani iri. Allah ya ga dama yau dinnan kahin sa ya ka zan mai kudi. Kana mai kudi Allah ya ga dama kafin sa ya ka zan maciyaci. kana mai mulki yau kayan sa ka bari ko dai ka mutu ko kuma sa sauki ka wane ne ba a gani ba to haka Allah subhanahu wataala yi to amma saboda ba su da ilimi saboda ba su da adalci saboda ba su da saukin kai shi yasa suke neman Allah ta'ala ya zo musu da azaba da gaugawa kuma suna nema azaba da gaugawa ne saboda karyata manzannin Allah da Allah subhanahu wataala ya aiko Allah ta'ala ya nuna musu cewa walan yukhlifa Allahu wa'da shi kuma Allah bai saba alƙawarin shi mana alƙawari yayi alƙawarin nayi za ku gani da haka da abin da Allah ta'ala yayi musu alƙawari da shi na azaba za ta sauka gare su to babu makawa sai ta sauka babu makawa sai ta afku gare su babu wani mai hanawa da yake iya hana Allah subhanahu wataala daga yi masa azaba haka ne ko amma gaugawan azaba ne da ainihin saurin azaba ta yi maza ta zo Allah subhanahu wataala kamar yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ba ga hannunka yake ba kuma gaugawarsu da gajiyawarsu da suke nuna sun sun gagare mu kada ya ɗaukar maka hankali kada ya bata maka rai domin mi gabansa akwai rana alkiyama wanda Allah subhanahu wataala ranar alkiyama zai tara mutanen farko da mutanen gashi duka gaba da Allah subhanahu wataala zai tara su kuma Allah ya sa a saka masu da aikin su kowa ya karbi sakamakon abin da ya aikata rayuwar shi ta duniya a lokacin nan ne azaba ta dindindin mai radadi mai zafi mai wulakantarwa za ta faru gare su da haka Allah ta'ala ya ce masu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun mana saboda tsawon wannan yinin saboda tsananin shi da tashin hankalin wannan yinin yini ne mai tsawo domin yini ne wanda rana ba za ta faɗa ba sa'an nan yini ne mai tsanani saboda ba innuwa yini ne mai tashin hankali saboda Allah ya tara kowa kowa da kowa kai komi ma Allah ya tara don haka kenan Allah subhanahu wataala ka bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyale su ko dai azabar duniya ta same su ko bata same su ba sai ranar lahira to su sani dai wannan yinin da yake jiran su wanda a ranar nan duk wanda ya aikin banza to zai game da azaban Allah subhanahu wataala da wannan ranar dole sai sun game da ita sai sun tarda ta muna ganewa ko wurare da yawa kafirai suna nema Allah ta'ala ya zo musu da azaba mai sauri azaba da gaugawa yastajiru bi alladhina la yu'minuna biha Allah ce waɗanda ba su ba da gaskiya da ranar lahira su ne suke neman gaugawa da ita الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Allah ce kabarai waɗanda ba su tsoronta ba san da ba shi yasa suke gauga a yi maza yi wani wuri Allah subhanahu wataala ce wa yastajilunaka bil azab suna neman ka zo musu da azaba yastajilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bilkafiri wurare da yawa da Allah subhanahu wataala ya nuna kamar da Allah ce khuliqal insanu min ajal mutum an halice shi yana da sauri mutum dan cana ne sauri yake yayi maza ya zama wani ya zama ya samu kaza haka dan adam yake ko gaugawa ɗabi'ar dan adam ce bukanal insanu ajula mutum ya kasance mai gaugawa ne amma duk mutanen da Allah yake fara ma gauga wannan mutane da wanda ba su da imani ba mutane ne masu imani ba mutanen da ba da imani shi Allah yake maganan gaugawan shi da imani nawa gare da imani jinkiri gare komai yana bin shi sannu sannu mataki bayan mataki har ya isa gare shi amma da ba da imani to shine Allah yake sarki kuma galibi mara imani shi ke da irin wannan dabi'a in fagen ilimi ne so kake yau ka zo wurin malam ka zan malam gobe wannan matsayin da kake gani malam ya tara jama'a ana zuwa ana karatu kai ma gobe kake so kai ga mace ya bude qur'ani kullum malam ya karanta mai izi fassara ake ta izi izi kwana 60 kaga wata biya sauke qur'ani ya iya malamin yayi tai hayya gashi ayi tai malam ya ce ya sai ya dai kara ayi dai ayi dai ayi dai kenan in mala yace da Allah ayat da na fara fassara ma fassara sai ka gani sai dai nayi nazari to kuma shi kenan dan ba yadda za a yi nazarin wannan karatu a karanta ma wajen aya 50 baka taba karatu ba kuma ka ce zaka iya shi kenan kuma gobe ba malam din baya da yace tambaye shi karatun da na ma shi fassara mala dai kara mani me yasa shi gaugawa yake shi ma ya zama tumi malami haka yaro in ka doke shi ya zo ya ma aiki wannan matsayin da ka samu wajen tun ba a yi shi ba kai kake neman wannan matsayin bayan haihe shi yana ɗan ƙarami ka samu gashi yanzu har ya girma shekara ashirin da wani abu kana cikin wannan matsayin sa'an nan shi ya taho nema kuma so yake kai da ka ɗauki wannan shekarun shi ma yau ya samu wannan matsayin da abokan shi sun tambaye shi ake ci to muna nan muna ta hakuri hakan mutanen ne ba su samu su ga ka ci gaba da da haka yake da zazzari in ka ba mataki mataki ta duk wanda ka gani mataki mataki ya bi irin wannan yadda ka ba ake cewa ka yi hakuri ka yi hakuri wata rana kai ma za ka zaki ba wani hakuri amma ba ka da imani imanin ka yayi rauni ko baka san abin da kake yi ba ko zazzari kake yi kana da muguwar dabi'a shikenan sai ka ce da sauri kake so a yi maza a baka da kuma da abin da ya zo da sauri kuma zai ce da sauri duk abin da ya zo maka da gaugawa in dai baka tattale shi ba ka kula da shi ba to haka da gaugawa zai kare baka karatu ba an baka da sauri wata bi ka sauke qur'ani don Allah bi za a kardawa komi baka sani ba sai dai a yi ta rigima da kai kana rike da qur'ani billahi lazi akwai hukuncin nan to ina yake bai sani ba kan gaba ɗaya doke caki dai ya rudi bai iya tuna wata aya shi kenan to da abin da aka samu nan take to kuma nan take za a ce baka ga tuwo ba nan take ake samu ana aje shi za a canye shi an kawo ma ruwa na fiya wata nan take ka samu kuma ka adana shan yawa za ka yi in an jima babu su to haka da abin da ka samu da sauri to haka zai kare da sauri manista jala shay'an qabla awanihi khurima ko uqiba bi hirmani duk wanda ya gaugawan samu abu kafin lokacin shi to Allah zai mai azaba da hana shi samun wannan abu ka'ida ce ba shi yasa aka ce duk wanda ya kashe magajin shi ba ba ya da gado in ka kashe ɗanka dan ka gaje shi ko ɗa ya kashe uba nan ya gaje shi kowa ya kashe kane nan ya gaje shi ko magaji ko mata ta kashe mishi shi kenan kayan sauri ya kake jira ka jira ka gani muna in kana da rabai ya mutu gaban ka sai ya mutu kai gado kuma ba abin ka ba shi mutuwa aka ya kabar mai gado kake tunani ya maza ya mutu ya tare ma hanya to an akwai rabo sai ga Allah ya kashe shi da ranka shikenan kaga mutani mutuwa ta Allah sa raba gado a baka raban ka yawa ka je wata uku wata hudu ka canja abin da aka baka ba shikenan ba kuma yanzu ka zangi dama a ce yana da rai da yayi da yana dare yana mana kaza to kai gauga kake so kake Allah ya kashe shi to ya mutu ya bar maka duniya ka je kai abin da zaka yi da Allah ya kiyaye amin wannan aya tana yi wa Allah subhanahu wataala wato yana son ya nuna mana cewa Allah mai hakuri ne ko da mutane sun nemi azaba da gaugawa shi dai Allah ya hakuri ne Allah ba zai kama su ba domin a wurin Allah subhanahu wataala akwai wani wanda yake daidai da shekara dubu a wurin mutane lokacin koda mutane sun ga tsawon shi a cikin lissafi shi wurin Allah subhanahu wataala ranar kiyama kamar gobe ne ko ba haka ba shi wurin Allah kamar yanzu kamar yanzu ma ne ko ba haka ba ne Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida lalle su suna ganin alkiyama bai nisa wa narahu qariba Allah ya ce mu kuma muna ganin ta kusa to saboda haka alkiyama shi yasa ake cewa gobe ba shi ba haka yake cewa gobe alkiyama goban a wurin Allah take gobe kai a wurin ka akwai nisa amma shi wurin Allah kusa ne to ko da ban gani sa abin to shi wurin Allah subhanahu wataala kusa ne ba nesa yake ba. Domin Allah subhanahu wataala yana jinkirta lokuta waɗanda suke masu tsawo, amma Allah ta'ala bai kyale waɗanda ba su mai daidai ba. Amma zai jinkirta ma ya baka dama, ya yanke ma hujja, wai ko ka gyara ka tuba, ko ka zama mutunan kwarai, ko ka dawo wurin Allah subhanahu wataala ka bauta ma yadda ya kamata, sai Allah ya ƙara ma lokaci ta jinkirta ma, amma dai da ya kama kafa. Babun ba kyau. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة inna akhdahu alimun shadid Allah ta'ala ya ce haka kamun Allah subhanahu wataala ke idan ya kama mutane waɗanda suke azzalibai kamun Allah mai tsanani ne mai zabi ne shi wani wuri Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kakka taba zaton cewa Allah ta'ala ya rabkana daga abin da mugayen mutane mutanen banza ke aikatawa ga su nan suna ta yala bai musu komi ba a'a inna ma yu'akhiruhum Allah yana saurara musu ne liyaumin tashkhasu fihi al-absar saboda wata rana wanda idanu za su rena fata a ciki idanu za su kulukuru Allah ce sai dai ku ji haushi ba abin da zan muku ku je ku ci gaba da dandanan abin da kuka aikata a rayuwar ku ta duniya ku kakka tunanin mutane na ta abin da suka ga dama suna kashe wanda suka ga dama su kwace wanda suka ga dama dukiya ko Allah ya mance da su ko Allah bai iya kama su a Allah ya ce wala yasabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wadanda suka kafirce ma Allah kada su taba tunanin cewa sun cere ma Allah a innahum la yu'jizuna Allah ya ce ba su yi gagaran Allah su dimmi da su aka fara ba da su za karewa ba so nawa azalimi yazo Fir'auna shekara nawa na maruzu shekara nawa duniya na zalunta mutane. Ina yake? Yau shekara dubbai dubba su na sun tafe su. Wallantana wani dan karamin alaki. Kun wani da za a shegantaka a duniya karami ne, in an kwatanta da waɗancan. Allah ce wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi. Mun tabbatar da su irin tabbatar wadda ku ba mu ku ita ba. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما يغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون mun ba su abin da ba ku ba to amma ina suke ba abin da muka ba su bai kare ba su komi ba lokacin da azaban Allah ta zo musu alam yarau kama halakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum arsalna as-samaa alayhim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين haka Allah ya faɗa wani ce mun ba su abubuwan da ba ku ba domin mutane yadda suka samu duniya da ba wanda za su samun ta yanzu duniya cikin daɗi za ka samun ta ba ka da mai ma jayayya musamman kana sarki kana shugaba zai ma jayayya duniya ga ta nan so ake a gina ta tana ka kama karya irin ta da yanzu ba a irin ta ko ba haka ba mutum ba zai iya kama karya irin ta mutanen da ba haka Allah ya ce amma ina gaba ne mun kama su mun hallaka su da azaba saboda zunubin da suka aikata muka tada waɗansu mutane bayan su shi kenan an gama da su kawai da haka Allah subhanahu wataala jinkirtawa yake amma Allah bai kyalewa duk lokacin da Allah ya kama azzalimi to abin ba zai mashi daɗi ba Allah ya kare mu daga azzalimai da zalunci wani wuri Allah subhanahu wataala ya gaya mana tarujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku da mala'ika jibril suna ta hauhawa a cikin wata rana wanda a wurin Allah subhanahu wataala ko a wurin ku kamar shekara 50 ne amma su rana dai suke suke da wurin Allah sadaka shi wurin Allah subhanahu wataala duniyar nan ba komai bace yan awoyi ne bata ma kai awoyin minti bata ma kai mintuna wurin Allah amma mu wurin mu shekaru ne alwa dubban shekaru Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan aya tana nuna mana mu imani da Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa Allah ba abun wargi bane. Allah ba abun wasa bane. Babu wani wanda ya sa ya gagara Allah subhanahu wataala. Allah ya fi karfin kowa. Kana son ka zauna lafiya da Allah ka ba Allah. Ka sha daɗi, ka sha lele, to ka bauta ma Allah subhanahu wataala. Allah zai baka da abin da kake so. Kuma Allah zai kare ka daga da abin da kake tsoro. in dai ka bi Allah subhanahu wataala sau da ƙafa Allah ya azurta mu da haka Amin.
sai Allah ya ci gaba da cewa wa ka ayyin min qaryatin so da yawa mutanen wani gari amlaitu laha Allah ya ce na jinkirta musu ma'ana na jinkirta musu lokaci mai tsawo shekaru a ruwa ɗaruruwan shekaru suna ta masha suna ta abin da suka ga dama har ma su yi yunkurin cewa bari su kashe annabin da na tura musu kuma in kyale su suna zalimai duk da zaluncinsu amma Allah ta'ala ya ce Allah bai kama su da sumi ba jinkirta musu ne ban gaugata musu da kama su da zaluncin da suka yi ba na kyale su suka ci gaba da wato suka ci gaba da masha su da abin da suka dama domin Allah subhanahu wata'ala mahalicci ne wanda yake mai tausayi wanda yake mai haƙuri wanda so yake kowa ya tsira kowa ya kubuta daga azaba kowa ya shiga aljanna abinda Allah yake so kenan yasa Allah ta'ala ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma Allah mahaliccinka mawadaci ne kuma mai yawan rahma in ya sha in ya so ba yudhibukum sai Allah ya sa ku tafi ku kawai ya halaka ku gaba daya wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha sai Allah ta'ala ya bai ku da abin da ya ga dama kama in sha kun min zurriyati qaumin akharin kamar yadda Allah ya kago hadita ku daga zuriyan waɗansu mutane na daban da Allah ya kyale ku amma da ya ga dama da sai da bada wani wuri Allah ta'ala ce walau yu'akhidu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba da Allah yana kama mutane saboda zaluncin da suka yi da Allah bai bar wata halitta duran kasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah ta'ala yana saurara ma mutane ya jinkirta musu ne zuwa lokacin da Allah ya baki fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a idan kuma ajalin su ya zo to Allah ta'ala ya ce ba a jinkirta musu lokaci ba ba su yin jinkiri wala yastaqdimun ko ba za su gabaci lokacin su ba wani wuri Allah ya ce wa rabbukal ghafurur rahman law yu'akhiduhum bima kasabu لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Allah mahaliccinka mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne da yana kama mutane da irin abin da suke aikatawa na masha na sabon Allah na ba daidai ba to da Allah ya gaugauta musu da azaba Allah ya ce a suna da dai ajali suna da lokaci wanda Allah ya sanya musu ba za su samu mafaka ba in wannan lokacin ya zo da Allah ya musu alkawari. Wani wuri Allah ya ce, walau ya akhiru Allah nasa bima kasabu ma taraka ala zahriya min dabba. Da Allah yana kama mutane saboda abin da suke aikata wanda Allah ba ya su. To da Allah bai bar wata dabba a doron ƙasar nan ba. A bayan ƙasar nan da ba kowa. Da da kayan laifi Allah ya kama ka. To akwai wanda ba ya laifi? Ba wanda ba ya laifi. Kowa da irin nashi. in ba ka sata kana wani na maita in kai sata kake wani mayi ne in kai barawo ne wani mashayi ne ko ba haka ba in wani na zina to wani dan luwadi ne in duk babu wannan to wani gidan shi ba ke zalunta matan shi da iyalin shi in kuma babu wannan zaka samu wani layi a da shi da iyalin shi yana kyautata musu amma bai san makwabtan shi dama da hagu ba zaman banza yake da su to kaga ina lahiya in kuma ba na dai ba a zama haka in ba wani aikin ana wani haka muke rayuwa to da Allah ta lafi wanda ya laifi sai Allah ya kashe shi shi ke da yanzu duniya ba kowa walakin yau akhiru mai lajirin musamman sai dai Allah yana jinkirta musu zuwa lokacin da Allah ya bari fa idza jaa ajalu fa inna Allah kana bi ibadihi basira idan ajalin su ya zo Allah ta ce to Allah yana ganin su nada yawa in Allah ya kama su shikenan sai Allah ya masa abin da ya dace da su Allah ya kiyaye to Allah ta'ala ya ce so nawa garuruwa da yawa suka yi zalunci amma na jinkirta yi masa azaba ban kama su da azaba summa akhadtuha bayan lokaci ka sai ta summa tana zawa ne bayan jinkiri mai tsawo oh ja zaidun summa amrun zai da ya zo sa'an na amur zai da ya zo ana ta hira zuwa can sai ga amur ya zo ba tare suka zo ba amma an kace ja zaidun muhammad yana yiwa tare suka kuma yana yiwa wannan na shigowa wannan na biyo bayan shi amma summa ita tana dadewa kaga summa ta nuna misali fir'auna tun ba a yi annabi musa yake kashe mutane yake zaluntar mutane aka zo aka yi annabi musa annabi musa ya shekara arba'in kaga shi ko na aka tsaya ko shekara arba'in yana zaluntar mutane ba ya isa ba ya isa Allah ya kama shi to ya wuce nan annabi Musa ya tashi ya girma annabi Musa ya gudun hijira ya shekaru goma yana kiwo kaga shekara nawa kenan hamsin sa'an nan ya dawo kuma aka ci gaba da gwabzawa shekara nawa kenan an yi shekaru da yawa to ga shekaru waɗanda aka yi tun kayan ayi annabi Musa kaga sun masu ta zo sun ma akasuwa an dade kenan ana yi Bahaushe ya ce an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa to an dade ana shekantaka Allah ta yana kyara mutane amma fa babu kyautu ranar da Allah zai kama ka saboda haka Allah ya shar'anta mana mu tuba mu zangi tuba kullun daga abin da muka aikata kuma kada mu zamanto masu aikin asha kullun ya zamanto dabi'a mu ce kamar yadda muka saba yin sallah kuma ka zama ta sabon Allah kullun ma mai kokarin kame kanmu mai kokarin dakatar da rayukan mu daga aikata abin da Allah ba shi mu zangi sama rayukan mu lizami mu zangi taka burki har mu ta da kura Mu zan yin bodis don kan mu je mu kai ma jahannama karo. Tun mai akadduha, Allah ta'ala ya ce sa'an nan na kama su, mana Allah ya kama su da azaba wa ilayyal masir. Allah ta'ala ya ce kuma makoma ya zuwa gare ni. Mana in sun koma wuri na to akwai azaba na jiransu ba. Azabar da aka yi masu duniya ba za ta zama kafara gare su ba. azaba a duniya tana zama kafara ga mutumin kirki in kai mai imani da Allah ta'ala ya hada ka da wani bala'i to zai zama kafara gare ka saboda imaninka kuna gani misali kai mai imani sai Allah ya gama ka da hadari mota ta zo ta take ka ta murke ka shikenan kuma ka mutu ko kuma da ranka to Allah subhanahu wataala sai ya fi masu nufanka saboda kai mai imani ma ba ka da imani shi kenan wannan sai ya kara ma jawo maka wani bakin jini wurin Allah subhanahu wataala saboda ka Allah ya ce wa ilayya masir makoma ya zuwa gare ni ma na tare da na halakar da su kuma za su dawo ni na zan ci gaba da musu azaba za su koma wurin Allah Allah ta'ala ya azabtar da su saboda zunuban su da haka Allah ta'ala ka bayyana mana hannunka mai sandari cewa mu kiyaye irin wannan abin da waɗannan al'ummomi suka aikata, domin kada azaban Allah ta zo ta shi na kanmu. Kada mu ruri da jinkirin da Allah yake mu, kanka ga karata abin da ba daidai ba Allah ya gyari ka. Kanka ga wannan, ya ta tunani shi kenan ba abin da za a yi. Azaban Allah zuwa take kwatsam, shi kenan, idan ta zo shi kenan, magana ma ba za ka yi ba. ba za ka yi neman shawarar kowa ba kana kwance baka san ma inda kake ba Allah ya kama ka ba magana tuba daga nan shikenan kai ta jiya kai ta jiya Allah ya dora ma wani bala'i wata musiba wani ciwo shikenan daga nan sai mutuwa ka mutu ba kai mi ba baka tuba ba kaga sai ina kenan Allah ya kiyaye saboda haka mutum ya bar ruduwa da jinkirin da Allah subhanahu wataala yake mishi abin da kowa ya san ba daidai ba kowa gyara ya sani ko bata ya sani haka dan kwaro ya ce Allah ya samu dace to sai Allah subhanahu wataala ya ce qul ya ayyuhan nas inna ma ana lakum nadhirun mubin qul ka ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane kowa da kowa da musulmi da kafirai da waɗanda suka yarda da Allah da manzo Allah da waɗanda ba su yarda da shi ba inna ma ana ni fa kadai lakum a gare ku nazirun mubin mai gargadi ne kuma wanda yake bayyana gargadi mana Allah ta'ala na umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin wannan aya mai girma da cewa yayi ma mutane magana baki ɗayansu don manzalar sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga dukkan mutane duniya gaba ɗaya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah ya ce ka gaya ma mutane ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku ya ku mutane baki ɗayan ku. Wani wuri Allah ya ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Ba mu aiko ka ba sai domin baki ɗayan duniya. Yasa Allah yake ce ma annaba ka ce ma mutane ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بمدد بقولكم أن السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقوم متاني لكن لوكacin da aka kira mutane to kowa da kowa ke magana da musulmi ake kai musulmi to ka saurari sakon Allah da ba ka yarda kai kuma wanda ba musulmi ba to ga sakon Allah ka karba kana so ka tsira duniya da lahira to inna ma ana ni kawai lakum gare ku ya ku mutane nazirun wato mai gargadi ne mubinin kuma wanda yake bayyana gargadin ma'ana ka gaya ma mutane cewa lalle kai manzon Allah ne kuma manzo na gaskiya anan sai Allah ta'ala ya ce wato nazirun mubin bai faɗi bishara ba amma wasu wurare Allah ce bashiran wa nadira haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yake yana hada gargadi kuma yana hada bada labari mai daɗi gargadi shine ban tsoro daga azaban Allah da kaman Allah duniya da lahira bishara kuma shine bada labari mai daɗi duniya da lahira duk wanda ya ba Allah duniya zai sha daɗi haka ba ranar lahira zai sha daɗi duk wanda bai ba Allah ba zai sha wahala duniya kuma wahalar lahira wadda take ita ce mafi girma tana jiran shi da haka manzo Allah bai albishir ne ga masu imani da cewa za su samu lada a wurin Allah ta'ala lada mai tsoka lada mai yawa lada mai dimbin yawa idan sun yi biyayya ga Allah subhanahu wataala mai gargadi ne ga kafirai cewa za su gamu da azaban Allah subhanahu wataala saboda bi saboda sun yi kafirci da Allah subhanahu wataala kuma gargada a fili yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye wata gaskiya da Allah ya juro shi da ita Allah ya ce ayyuhar rasulu balligh ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكفري Allah ta'ala ya ce ya kai manzo mai girma ka isar da sakon abin da Allah ya saukar da shi ya zuwa gare ka idan ba ka isar da wannan sako ba fa ma ballaghta risalati baka isar da sakonnin Allah ba wallahu ya'simuka minan nas amma Allah zai kare ka daga mutane Allah la yadil qawmal kafiri Allah ta'ala bai shirye da mutanen da suke kafirai Allah kiyaye da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana gaskiya yana kiran mutane ya gaya masa abin da ya kamata su sani game da Allah subhanahu wataala ba tare da ya boyi ba insha Allah ta'ala ya ce fallazina amanu to waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda suka yarda da zukatansu imani na gaskiya ingantaccen imani. Ka riƙe ga zuciyarka imani na gaskiya kuma imani nagartacce ingantacce mai kyau shi ne yarda da Allah shi ne mahalicci kuma Allah shi ne abin bauta kuma shi Allah ta'ala shi ne wanda za a gudu kashi. Wannan shi ne imani ingantacce. kuma ka yarda da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa wannan duniya domin ya gargada mutane ya kuma mutane bishara da imani da alkur'ani nan da Allah ta'ala ya saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa littafi ne wanda tsagwaran gaskiya ne a cikin shi alkur'ani mai girma ba shine littafi wanda gagara ba dau littafin da kowa ya sallama mashi littafin da ya fi ƙarfin kowa babu wanda yake iya irin shi mutane da aljannu da za su haɗu su yi irin shi ba za su iya ba ta yaya za su yi alhali Allah ya faɗi shi ba su iya wa kamar mutum ne kana iya halittar mutum kana iya halittar wani abu ka sa mai rai ba ka iya wa to haka alkur'ani babu wanda ya sai irin shi sai dai ka haddace shi ka rubuta shi ka tsaya mai gadin shi kawai kai ta gadi ka samu daraja da matsayi da makami a wurin Allah subhanahu wataala amma ba za ka iya kirkiro wani ba wanda ba shi ba ba ka iyawa to Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ba da gaskiya da zukatansu ba da gaskiya ingantacciya kuma ta gaske wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka masu kyawu da gaɓoɓinsu ana suka yi sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ayyuka dai waɗanda Allah ta'ala ya sa yi biyayya ga uwaye kyautata ma iyali kyautata ma yaya zamantakewa mai kyawu da makwabta cuɗanya mu'amala ta yau da gobe tsakaninka da mutane wurin zaman ku wurin hira ku wurin kasuwancin ku duk waɗannan abubuwa ka yi su da kyawu yadda Allah ta'ala yake son su to shi ake ce ma aiki mai kyau wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda wa khairun amala ayyuka wanzanci waɗanda suke dawama kullum ana yin su su suka fi alheri a wurin Allah subhanahu wataala daga abin da ke cikin duniya gaba daya kuma Allah ta'ala ya halice ka danka waɗannan ayyuka din masu kyau kamar sallah kamar azumi kamar zakka da sauransu fa Allah ta'ala ya ce waɗanda suka bada gaskiya kuma suka yi waɗannan ayyuka da gabobin su Allah ya ce fi jannatin na'im sun tabbata cikin aljanna ta ni'ima ma'ana suna cikin aljanna wadda ake shan daɗi a cikinta da nau'uka na shan daɗi daban-daban na abubuwan ci ga suna masu gishiri da masu zaki kala-kala da masu zaki-zaki da masu gishiri-gishiri duka suna da masu sukari da waɗanda dama halittar su ciki akwai sukarin duk ga sunan da masu gishiri da waɗanda dama sai ka barbada musu gishirin abubuwan ci ga sunan nau'ukan abinci waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba duka su nan duk abin da ka gani a aljanna ba sai ka tambaya ba ya ake cin shi kawai Allah ya sanar da kai da zaka cin abu kasa aljanna akwai daɗi Allah ba mu aljanna duk abubuwan ci ga su nan ba kamar duniya ba kasan duniya za ka je wani shagali ka wasu abinci cika sai ka da Allah ya ake ci wani shi ma ya ce wallahi shi ma bai taɓa gani to aljanna ba wannan kauyancin duniya ake kauyanci ba aljanna ba yan aljanna duwa ya yi ne sun san komi suna shiga sun san komi amma a duniya wata rana akwai a sudan akwai wata liyaba da aka shirya mani ni kada aka shirya mani an ɗauke ne je yi sallar kiyama ne wani masallaci akwai gidan wani attajiri kusan masallacin sai ce in na zo a sabke a sabke da gidan shi saboda tsakani na da shi akwai nisa bai yiwa ta hiyar kasa nisa ke akwai sosai tsakanin inda za ni ta gidana da masallaci da za ni sallar kiyama ne duk shekara haka ke ya kai daga nan zuwa karata ka ya ba wuce kaga ba yiwa ga dare sai ce tun goma in dai in karfe goma sai in je gida sai in kwanta in huta lokaci sai a tada din ta masallaci wani ya san iskiya radda na fara zuwa shirya mana liyafa su sai aka kawo sabuwa kamar yan yatsu haka ina ta kallon su ina kwaɗayi kuma ina kallo ka ce ba abinci bane yi kawanci sai da ya ɗauka ya sa baki kamar yan yatsu suke haka da anta ake yin su an da ta ke nikewa kuma sai a dunkule ta sai a yi ta haka sai a yi a gasa ta ɗikiya sai da ya ɗauka ya katse haka ya cira biya yi na ce to ka gwada mana yawa ba yadda kan bar abin abin waje wata rana ba na zai tuna na da gariya to aljanna duk kayan ci gaba dai ga su nan duk wanda ka gani kawai sai dai ka ɗauka ba ka tambayi kowa Allah subhanahu wataala cikin soyayyar shi da kai da kamnar shi gare ka ya saukake masu sanin komi da abubuwan sha su ma ga suna ba sai an gaya ma ba kaga wata kwalba ko wata ruwa baka saya za ka buda ta ba sai duniya sannan da kawai buda za ka ga sha abuka da mata ga suna Allah ya baka mata adadi mai yawa Toro bana traba kyawawan mata tsala-tsala masu kyau masu diri wani ban sha'awa mata waɗanda suke son kara son su babu wani ɗaurin kai in ka zo wurinsu yake nan duk wani ɗaurin kai da wani soshe-soshe da ya kare matan ka ne ga sunan kawai da hotuna kayan kallo su ma ga sunan birjik da ainihi muryoyi masu daɗi ma ga sunan duka an hore maka sa'annan kuma ga ganin Allah subhanahu wata'ala Allah mai girma wanda ya fi komi daɗi ga jin maganan Allah subhanahu wata'ala ana dai aljanna daɗinta wato bayanin shi bayani ne mai tsawo sai dai kawai ka yi tawatan Allah ya kai ka kawai mu yi tawatan Allah ya kai mu Allah ya kai mu lafiya Allah ya sa mu zaman to ɗiba farin kawai ana tashi mu shiga aljanna
Allahu akbar.
sai Allah ta'ala ya ce walladina kafaru waɗanda suka kafirta kuma ko walladina sa'u fi ayatina waɗanda suke kai da kawo suke tashan wahala cikin ayoyinmu ma'ana waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala lahum maghfiratun wa rizqun karim mun karanta ko suna da gafara da kuma arziki mai girma shine aljanna ta nema sun tabbata cikin waɗannan dadi da muka yi bayani walladina sa'u fi ayatina waɗanda kuma suke ta kokari game da ayoyinmu mu'ajisina suna nuna gajiya wa mu bana dan su gaji yadda mu dan samu kasa Allah ya ce walaika ashabul jahim wadannan ma'abuta wutar jahim ne bana wadanda suka karyata Allah suka karyata manzannin Allah suka karyata littattafan da Allah ya saukar da su ga annaba da manzanni Allah ya ce wadannan su ne wadanda abukan wuta ne shine yan wuta ba wuce ce yan wuta ko to abukai ne ashabu ne ashabu shine abukai Ma'ana kullum suna kasa aboki shi ne wanda kullum kuke tare ko ba haka ba kowane lokaci kwana kada yake raba wani abokin ma ba kuna wuri ku biyu ko ni da yake kwana kawai duk kuna da ku da da ku da kullum omo da da da da biskit duri da kuke kwana dan ku ne ku ta abin nan wanda bai da wuri Allah ya bashi ya rabu da kwana tare da abin nan sokilin da da biba da kullum bakin gawayi kawai ta kwana na raba su da lokaci ne lokaci da za su wuce wurin Allah ya kawo lokaci ne albarka don haka za su ci gaba da shan azaba ba za su sassauta masa azaba ba ba za a yanke masa azaba kowane lokaci ba shi yasa Allah yake kiran su da ashabul jahim saboda azaban kullum ba ta rabuwa da su Allah ya kare mu daga azabar jahim da azabar jahannama da azabar duniya ma da lahira Allah ka azurta mu da imanin da zai kare mu daga bada cikin duk wani bala'i ya Allah Allah ka samu dace da alkhairi duniya da lahira amin abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuma ka taimake mu da ya aiki da shi kuskuren da muka yi Allah ka yafi mana Allah subhanahu wataala ka gafarta mana Allah ka samu gyara wallahu ta'ala alam a kira sallah ladan bayanai ya yi balaguro Hukuncin mutumin da ya sauke alkurani sai an kace masa da ya yi walima ta sauka sai ce baya bukatar haka nan saboda baya so mutane su sani baya bukatar mutane su sani saboda baya gudun riya shi ma da me ya hukunci haka wai mai hukuncin mutumin da ya samu dama Allah ya bashi dama ya sauke alkur'ani mai girma mana ya yi sauka ta koyon karatun ƙur'ani ya sauka aka ce walima ya ce a ba ya bukatar yin walima saboda ba ya son mutane su sani saboda kar ya ta shiga ciki magana kar ya ta shiga ciki ba shi yake magana ba dai an sai in ka ga dama ka sanya ta amma an kace ba kai dama ba dole ba ce amma Allah ta'ala ya ce ma wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith game da nema Allah mahaliccinka ka ba da labari saboda kenan hanyoyi ne daban-daban mutum na yabon wasu hanyoyi Ma'ana ba wai ana nufin sai ka faɗi ba kana iya bin mutane ba sai ka gaya musu mai dalili ba domin wanda kama shi ne Allah Allah kama karatun Qur'ani kuma ka iya ba shi ke nan ba sai ka bi mutane ɗaya bayan ɗaya wanda kake iya taimaka maka taimaka musu maimakon a yi abincin a zuwa a ta gaya ma mutane tun da ba ka so a gai ba ka so a sani to sai ka bi su da mai mai kilan shinkawa biyu mai kilan shinkawa uku ko ka sai rago ka yanke a dadda za a mutane a raba mana yana cikin zuciyar ka godiya ce ga Allah kace ba shi ke ba in kana so kuma sai ka bari gaba daya ita dai nema ta Allah kaddara ta ki kuma ka san babu nema ka wata iya karatun Qur'ani sahabbai sun kasance suratul baqara ma in mutum ya iya jaddafi sai daraja a cikin su izihi biyar ma an kai ya bari izihi sattin nada a gani wanda ya zihi sattin ya suke kallon shi kamar sudan ne ƙasar sudan allah ya masu sanin darajar makarancin ƙur'ani taɓa ganin ƙasa wadda take son makarancin ƙur'ani kamar su wallahi kana cikin taksi da ka ce mutum makaranci ne kai shi ke da sai ya rike ka haka sai ka ta gidan taksi talaka ne allah sai ka je gidan mu ka ci abinci kai kai siyaranci ya wai rantsuwa ka sai ka fara sai ka tafi bai san ƙarya ka mai bu muku ne saboda san abu wallahi kuma in ya je gida dan abin da zaka kokarin shi talaka ne kawo ba dan abin da ya kare ce ka yi hakuri saboda qur'ani ne zai ma wannan kuma dai ya kira matar shi da gaida ka ce makarancin qur'ani ya kira yaran shi ya ta gwada musu makarancin qur'ani daga ƙasa kaza ya harbe shi Qur'ani bai sani ba bai bayyana ba kai ga kayan Qur'ani ko baka yi saboda ya yarda da abu kuma haka kare zai rako ka har gidan masaukin ka jami'a inda kake karatu sai ya zo har wurin ya doki lambar ka wallahi har abada bai mance Allah ya masa wannan rikon ga kai har abada in ya ga dan kasar kai din ya ga baki irin ka sai ya tabbata ka san wani yiwa roshi gani yake da mun san junan mu wanda ya gani sai ya tambaya ka san wani dan kasa ka samu karatu ko Qur'ani abu ne mai girma ya kamata musulmi su san girma shi ba mu da abu mai girma kamar shi a hannun Allah ya samu dace to kenan dai mutum ya bar riya mutum ke kawo ta yin abun ba shine riya ba sai in kai niyyar riya dare wani abu ne cikin zuciya zan gidan mutane su gani kaga to wannan kai baka da lada Allah ya kiyaye amin na'am amma da yace mutum ne je masallacin juma'a masallaci bai shiga ba sai ya zauna waje dan saboda in ya shiga ciki ce kamar iskan fanka yana cutar da shi yace a sallar sallar shi da mutum ya je masallacin juma'a sai zaman shi waje bai shiga cikin masallaci ba saboda yace iskan fanka in ya shiga ciki yana cuta kenan babu wani abu sallar shi ta yi domin musulunci bai yarda da ka jefa kanka a cikin hallaka ba wala tulku bi aydikum ila taluka Allah ce kar ku kai kanku haka hallaka wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku ya amfanin fanka tana cuta ba karma ta da amfani kai gare ka cuta ce gare ka azaba ce sai ka kaurace mata kai nesa da ita ta haka sai ka zanna cikin iskan beji da iskan mangwara da iskan gausa itace da ke cikin masallaci na bugun ka yayi sauki gare ka Na'am.
Yace malam ya Allah rasta shi da samun ɗa namiji yace. Yace malam ya zaɓa mashi cikin Muzammil da Abdul Wahab.
Yace Allah ya azurta shi da ɗa san dalili mai kyau. Allah ya sa mai albarka, Allah ya sa mashi albarka, Allah ya sa karuwa addinin musulunci. Za ce a zaɓen mai sunaye guda biyu ko al-Muzammil ko Abdul Wahab. dukkan su ba mu hadin su ne dai wannan wannan mu ce muzabbil wannan kuma ce abdul wahab wahab saboda ba harshen mu bane abdul wahab ba ce abdul wahab wahab ka san wannan akwai wahala amma kuma shine dole shi Allah ba wahabu gani wahabu wahabu sai ka karfafa amma ba komi da wanda ka zaba duka sunaye ne masu kyau muzammil din ma zan ki cewa muzammil a bar cewa muzammil ko muzammil muzammilu muzammilu ko kuma abdul wahhab dukkan sunaye ne masu kyau waɗanda ya halitta samun yaya su Allah ya sa albarka na'am
wanda yake mace ce mijinta ne yake ce mata ta bar mishi gidansa tana ce aure yana ce aure ba yi tana tambaya wai saki wannan saki ne hukuma ne mutum ne ya ce matan shi ki bar mana gida ki bar mana gida na auren baki ba wai yaya sai an tambaye shi in saki yake nufi ko ha ko kai ne ba da ma da gani ko shi da ran shi yasa aka ce sai an tambaye shi me yake nufi yana nufin saki yana nufin saki shi ke kuma ban tsoro ne yake ta baya wushi ke wadan waɗannan to babu saki a ciki na'am
to wannan cewa me hukuncin wai aqida bin tamiya
me hukuncin mi
wannan wai hukuncin aqida bin abin bin tamiya
wai hukuncin aqida ibnu taymiya wata aqida ke gari shi ibnu taymiya aka aqida al-sunna wal jama'a yake in kana so ka ga bayanin aqida shi ka karanta littafin al-aqidatu wasfiya karaman littafi cikin littafin shi al-aqidatu wasfiya karaman littafi in kana da kokari wata uku sai ka haddace shi ka haddace shi kamar ka haddace fatiha to karanta littafin shi saboda haka ba da wata aqida da mai hukunci bai da ta aqida da ya wari daga sauran al'umma musulmi sai dai yana da wasu saɓani da shi da sauran waɗansu al'umma na musulmi in kuma kana so ka yi ta karatu sai ka gashi to ka karanta littafin shi alfatuwar hamawiyyatul kubra daga nan za ka ganin bayani sai ka gashi shi ma magana akida ce ga lafiyar asfaniya shi ma babba ne tana littafai da amma dai mafi karanci wanda ya takaice ma bayanin akida wanda yake akan ta shi ne mai littafin al'aqidatu alwasiliya dan kararrami ne za ka sashi abin ka biyu karami ne dai yake nan a larabawa ma sati yake har da shi ba muna sudan wancan karatu kowa karatu yake kuma duk wanda ka gani abin nan makaranta to mai kokari ne ba rago a sudan ko mai gadin lafallin nan da yanzu ya zama itmalin wannan karatun da muke yau shekara don muna shi mai gadin da kwallon su ba su wasa mai gadin makaranta za ka ga ya zo gadi bai san koyi ba amma ka yawa ce ba ni ya gada mai rai makaranta ya sa mata dan kwaɗo ya je cikin aji ya zanne yana saurara abin da ake ba maka za tsaro yake ba ya rai makaranta shi ne ce kuma da a ƙarshe ma saboda suna da saukin ka sai ga an ba shi dama ma a ɗauke shi cikin ɗalibai lokacin karatu ya shigo an tashi ya je bakin kowa ya tsara kowa domin mu haka muke sai alheri ya zo sai ka ga wani wuri ana karatu shi mai gadin maimakon zo tunda yanzu akwai mutane akwai tsaro sai ta sai an tashi ya can har ka guje kuma tsaron muke tsadayin shekaru bai san komi ba ba ruwan shi bai ma san me yake ba ma ya zuwa wurin kamar tsoron ma wurin yake laraba ba su da wani da mai dahuwa abinci cikin jami'a aga ya yi karatu saboda mai tuɗan yake da ɗalibai aga da ƙur'anan shi da littattafan shi da ya kare muku da wayar banku abinci sai koma ke shi ma ita in kuma na karamin makaranta ne ba babba ba kamar yariya karama ce ba za ka ga in an kare in yariya abincin shi to sai ta cikin aji saurari karatu duk wani malami da za a ga yato a cikin makaranta ya bada karatu zai ga shi da shi wurin da yana muku da huwa shi ne can sai ka je yana kaɗo ma aya ko hadisi wallahi kuma nan ne ya koya wurin su dama in ta same su wasu wasa ne mu kuma sai a hankali Allah sa kan mu zaman to sumbun boko Amin.
Allah bude mana idanun mu Amin.
da zukatan mu da kullu Amin.
Allah ya sa mu dace na'am yace malam me hukuncin gurfu na gurfu na family da yake na WhatsApp wanda ciki wato duka dai mutane wasu ba muharramai ne wasu ba muharramai ba
gurum na fami group A
gurum na fami na wanda ake na wasa gobe hukunci shi tun da sauti ne murya ce ya ba na mu kuma ana hotuna ne da wannan bai kamata ba muharrami da muharram ajnabi da muharrama bai kamata ajnabi da wanda ajnabiya ce gare shi bai kamata amma muharrami sai su amma tun da sauti ne ake ba kuna sai da abin ya zamanto da ladabi domin abin irin na sadar da zumunci ya zamanto cikin ladabi cikin kyautatawa cikin da ya ɗauko cin Allah subhanahu wa ta'ala ba ce ciki akwai matan aure suna sako murya su wani na kashe kunne na jin daɗi ba ga ba ke wani ba matan wani ce yawwa ka saurara ka gaida ta tun da dai ba gamuwa ake wannan ba laifin ba Allah ya samu dace
Allah ya ce wai ya halatta mutum yin abu yana cikin cikin dangin shi akwai Kirista in suna suna aure su gaice shi a Hausa ya Hausa gaita wai ko ya halitta mutum yana da dangi cikin dangin shi akwai kiristoci in suna da ɗaurin aure ya je ya halitta mana ya halitta ina ɗaurin suna da ɗaurin aure sai gashi ko an an wata motsuwa ta wani ko aksidan ko rauni ko mutuwa da ya halitta gaji ga masu jaji haka su ma waɗanda suke murna aure mutum ya maɗa shi aure ko kawar da shi ko cikin dangi za a mata aure ba musulma ba ne auren ba na ba na musulmi ba ne ya halitta gani saboda zumuncin da ke tsakanin kansu Allah ya sa mu dace
wannan addu'o'i ne daban-daban duka eh sai masu yan rubutoci ba tambayoyi masu da rika wanga shi yake cewa a hukuncin wai wankan janaba ne yake so a a koyar da shi wannan shi kuma a tanatar da mutane a farle na sallah nawa ne wannan abin da dai su da ire-iren wannan tambayoyin su ne
wannan yana tambaya game da wato hukunce-hukuncen ko kuma hukuncin wankan janaba ma'ana yadda ake wankan janaba wankan janaba farilla ne wasulun janaba ci farko farilla ne to da aka ruwan kan janaba mutum yana fara wanke kasamtar da wurin da ke da kasamta daga gwiwoyi zuwa ci ka wanke gaba da baya idan ka kare sai ka yi alwala kamar da za ka alwala sallah sai dai ba za ka wanke kawahuwanka ba in ka kare sai ka kwararo ma kanka ruwa su uku ga kai ka cuda ka cuda sannan sai ka zubo ruwa ɓarin jikinka na dama ɓarin jikinka na hagu duka wanke kana cudawa har zuwa ƙasa kana wankewa in ka yi wannan kuma sai ka zubo ma kanka ruwa gaba ɗaya ka kwararo ko ina ya samu ruwa shikenan an kare wankan janawa sai ka koma gefe in makewayan ruwa na taruwa ba su hita babu siminti ƙasa ce wurin wankin janaba ta zaki watso ba ka zamtar da ka wanki to sai ka koma gefe in kuma makewa ce wanda dama kana kwararo ruwan suna ta zubewa ba su tsayawa wuri ne wanda yake da an yadda bai banta ruwa ko ruwa ta yin su suke ba sai ka wanke kawo ka in shi kenan kai ta kayan wankan janaba to warillan sallah kuma a karatun fatiha ko kuma takbiratul ihram ita tunatar da mutane game da farillan sallah kabbara harama ita ce ko kuma niyya ita ce mai gabata sai kabbara harama wanda za ka ce Allahu akbar ka shiga sallah sai karatun fatiha sai ruku sai tasowa daga ruku sai sujada sai tasowa daga sujada sai sallama da kuma jeranta waɗannan ɗin waɗanda su ake ce mafarillan sallah su ne waɗanda za ka kiyayewa in ka ɓata ɗaya daga cikinsu to sallar ka ta lalace ba wani abu da zai gyara ta sai in kai wannan farilla din babu wani ba magana sujudu sahu ba rabkanwa nan wani rabkanwa na yadda ne gaban sunna mai karfi ko kuma sunna bi ko uku waɗanda ba su da karfi wannan shine a gurguje game da ainihin farillan sallah wallahu ta'ala ala waɗanda suke bara addu'o'i daban-daban Allah ta'ala ka biya musu gurbanin amma tambayi Eh, sai a kogara yake cewa wai da mutum ya sadaka 20 kullum da ya- da ya dunkule a- ya yi sadaka guda a wata jika uku a wata wani ya yi dinin da mutum kulle ya sadaka tare na ishirin ya ware jika uku kulle ya sadaka ishirin da ya dunkule su gaba ɗaya wanda ya yi wanda ya yi daɗi ga wanda za a ba wanda za a dunkule mashi a bashi amma abu ne mai yawa wataƙila ran nan mutum ba yadda za a ce ya kure zaman shi in bara yake a ka taimaka mai da wahala ya wulan nan sai zaman shi kuma ishirin mai za ta mashi sai ya gama ishirin ta wajen nawa sannan ya samu abin da zai karba amma an ka dunkule ka bashi ko kuma karba mutum uku ko mutum shidda ma karba ɗari ɗari duk alheri duk wanda kai mai kyau ne ma da yansa samu ne ka samu wani gajiyayye mabukaci sosai ka dunkula mai shuka muku shi ne kamar kulli da ita shi ke da ka gama da shi na'am
sai ce wai malam kai wai babu laihi mutum ya ce ma mus- eh, krista wai allah kiyaye idan ya ya zo ya- ya- suna- suna ban kwana da shi ko zai yi balaguro da to me zan hana warko ya halatta ka ce mu kirista Allah ya kiyaye ka zo ban kwana da shi zai bala mu to sai kyawar ka Allah ya halaka ka nan wurin addu'a ne mata kamar addu'a Allah ya kiyaye a sauka lahiya ya halitta babu wani wani addu'a ce ta mutum da mutum na'am
Mm, sai ya do'i da mai addu'a na na mafi bashi ya yi mashi yawa akwai wanda yake bara addu'a saboda bashi ya mai yawa Allah bashi abu biya Allah ya taimaka mai sauƙaƙa mashi hada mu duka Allah ya sauƙaƙe mu bashi ya yana kan kowa bashi hanji ne yi ba mashi yana cikin cikin kowa wanda ba bi bashi akwai akwai wanda ba amma dai ba su da yawa akwai muminai kwarai wadanda ba abinci mu ma muminan ne da ake gani ba to Allah ya ce a yi ba za ta dayan tumbine ne Allah ya ce yan koyi mu'amala ta bashi za ka bashi ba wani abu wani mu'amala ce cuɗanya ce tsakanin cuɗanye cuɗanye nan cuɗanye ka ne shi bashi abu ne da ba a so ka yi niyyar biya kakka rike kakka ce baka bada to Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana gaba daya ko wata baiwa Allah da take fara addu'a ga diyanta da suka bace guda biyu ba sai da suke ba Allah ya bayyana su Allah ya sa a gansu Allah ya sa suna kusa amin wani bawan Allah shi ma da ah, ko wasu bayan Allah da aka ce dan zare suke an sace su su biyar waɗanda suka sace sun ce sai an bari miliyan hamsin Allah ya bayyana su Allah ya mero su lami lafiya cikin iyalansu ba tare da an karɓi komi ba akwai wani ba Allah shi yana fara addu'a ga dan uwan shi can garin Makka da aka kama sanan shi ne aka kama garin Makka yana fara addu'a Allah ya sa ya hito lafiya akwai bayan Allah da yawa da suke baran addu'o'i Allah ya biya musu bukatu waɗanda suke aiko mana sakonnin gaisuwa muna aika gaisuwar mu gare su shi ma akwai wani ba Allah da mahaifin shi tara su garin Yamai shi ma yana baran addu'a da mahaifiyarta Allah ya ji kanta ya mata gafara Allah ya bata rahama Allah ya sa ta huja bayan Allah waɗanda suka rasu jiya da yau da shekaran jiya da shekarun baya duka Allah ya musu gafara Allah ya sa kwanciya huta Allah ya sa suna cikin nema Allah ya kare su daga azaba mu da muke dare Allah ta'ala ka kara mana lafiya kuma mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu je cikin sa'a ya Allah Allah ka sa mu kare da wannan duniya lafiya ka biya mana bukatun mu gaba da ya Allah Allah ka shahi mana wayo waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka ba su abin da suke so ya Allah matasan mu Allah ka shirye da su Allah ka kara mana haɗin kai da son juna da taimakon juna mu ya Allah ka san mu Allah ka ba mu haɗin kai sai shi ya Allah Allah ka samu su ka san mu ya Allah Allah ka samu gabatar da san ka san mu akan san kan mu ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar ta waɗanda suke so su bata mana zaman lafiyar da ya rage mana a ƙasar na Allah ka shirye da su Allah ka nuna musu kansu suke cutarwa ba kowa ba ya Allah kuma Allah ka kare bar sharrin su masu shirwa ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana Allah ka kare su ka tsare su ya Allah Allah ka kara musu talakawa da ƙasar na ya Allah da san al'umma su da addinin su ya Allah jami'an tsaron mu da yadda suke Allah ka kare su daga hararen yan bindiga da yan jada Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana Allah ka ba su damar tsare ka san mu ya Allah da su da waɗanda suke tsaro duka Allah ka tsare su ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah a cikin masallatan mu a cikin gidajen mu a cikin makarantun mu a cikin kasuwannin mu a gonakin mu a wurin noman mu ya Allah a wurin neman abinci mu ya Allah a cikin tafiyoyin da muke Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka kare mu daga duk wani mugu ya Allah duk wani mai mugunta ya Allah ka shirya da shi ya Allah in ba shi shirya kuma Allah ka mai da mai mugunta shi ya Allah duk wani kulle da ake maka sannan ta mu ya Allah Allah ka warware shi duk makircin da ake kulla maka sannan Allah ka warware shi ya Allah duk kairin da ake maka sannan Allah ka warware ya Allah duk wani bala'i da ake so a kawo shi a cikin kasan nan Allah ka yi wace da shi ya Allah Allah ka mai da shi daga inda ya zo ya Allah waɗanda suka turo mana shi Allah ka mai da musu shi ya Allah Allah ka mai da musu shi ya Allah Allah ka sa ya koma gari su ya watsa su ya tarwatsa su ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah garin nan namu Allah ka ci gaba ka ci gaba da kawo mana alkhairi a cikin shi ya Allah Allah ka kawo ci gaba a cikin garin nan namu ya Allah ci gaba addini da ci gaba rayuwar mu ya Allah duk abin da zai kawo alkhairi addinin mu Allah ka kawo shi garin nan namu ya Allah duk abin da zai kawo mana alkhairi a cikin rayuwar mu ta ta duniya ya Allah ka kawo alkhairi a cikin nan Allah ka kawo wannan alkhairi a garin nan namu ya Allah Allah ka bada da garin nan ya Allah Allah ka sa albarka a cikin shi ya Allah Allah ka sa albarka a cikin yan kasuwar mu ya Allah da malaman mu da almajiran mu ya Allah da ma'aikatan mu gaba da ya Allah masu zaman kansu da na gwamnati ya Allah Allah ka sauƙaƙa mu kowa rayuwa ya Allah Allah ka taimaka mana ya Allah Allah ka taimaka mana ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah Allah ba mu da wanda zai taimaka mu in ba kai ba ya Allah akwai marasa lafiya da yawa Allah ka ba su lafiya suna nan wasu na gida wasu na asibiti suna ji ya Allah ka ba su lafiya marigaya kuma Allah ka jigar su da gafara karama Allah ka ba mu kikkiawan guzurin za mu tarbe su ya Allah karatun da muke Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahira Allah ka ba mu lada ya Allah kuma ka ba mu iko yin aiki da abin da muke karantawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كشرت زريا من الله يا رب كنا هذا من يا مزاج ما تعالى Allah ka kare su daga sharrin mutane da aljanu ya Allah Allah ka tsare su daga masharranta ya Allah Allah ka ba su horo na kwarai ya Allah Allah ka gama su da shirya ka ya Allah ka gama su da tarbiyyar ka ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka sa su zamanto manyan gobe na kwarai ya Allah waɗanda za su jagoranta kasan nan tamu da al'ummar ya Allah Allah ka hada al'ummar nan tamu ya Allah Allah ka sa mu so kasan ya Allah mu gobe kasan ya Allah mu gobe al'ummar ya Allah mu so junan ya Allah mu so zaman lafiya da ci gaba rayuwar ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين